الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا bayan ya yi wannan sai ce kala ya ubangiji rabbi ji allah ya aya in ji annabi zakariya wa ya ce allah ka sanya yaya za a yi na gane ma yaya za a yi na gane mata ta taɗo ciki ne tunda ita matar tana yi shekara tasa'in da tara tamanin da tara shekara ɗaya ne ya gaza ya zamanto shekaransa tasa'in to sannan kuma shi annabi zakariya a lokacin yana daidai shekara wato ɗari da ashirin daidai sai ce ƙala rabbi iji alli aya ka sanya min alama alamatin ala hamli imrati wanda zan gane cewa mata ta ta ɗau ciki da me zan gane ƙala sai Allah ya ce aya tuka alaihi kaga alama bisa ganewar cewa mata ka ta ɗau ciki Allah tukallimin nasa kada kai zance da mutane ai tamtani min kalamin an hana yin magana da kai da su bi kilabi zikrillahi sabanin ambaton Allah wannan ambaton Allah ne an baka izini kai salasata ayyamin kai rane ku guda uku bi layali ha da dalarikin ta illa ramzan sai dai nuni in kana son wani abu ka ce haka ko ka yi haka ko kuma ka ce dauko min abu kaza duk za ka yi ramza isharatun nuni wannan babu laifi wa zakur rabbaka kasiran wa sabi bil ashi wal bikir kun rabu ga amma baka ta ambaton ubangijinka kasiran da yawa da yawa wata bi ka cuɗanya da yin sallah bila shi da marece wanda muke da safiya a wakirin na hari a ƙarshen wuni wa wa ilihi da farkon wuni kai ta ambatan Allah da yawa wa in qalatil malaikatu ya maryamu inna allaha zafaki wa taharaki wa zafaki ala nisa'il alamin duk wanda yake son abagun Allah yawa ta ambatan Allah ai ka yanzu Allah ne zai bayar dan to kuma yawa ta ambatan Allah to shi yasa kana neman arziki a gun Allah ba mutum za ka yi ta gida ba kai ta gidan Allah kai ta ambatan Allah bare malama jire ka dage da addu'a an kana son abagun Allah ka dage sosai yadda aka yi wa annabi zakariya alfarman wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam sai ka ga abin da babu tsammani ma Allah ya baka shi shine aka ce ka cuɗan yadda matsawa da ambatan Allah ina fata kun fahimta to shine aka ce ka ji ambatan Allah wa idh qalatil malaika wa idh qalatil malaikatu ya maryamu inna allaha zabaki wa daraki wa zabaki ala nisa'il alamin za mu ba ku labari idh qalatil malaikatu yayin da jibrilu malaikatu anan ba malaiku ne da ba jibrilu ake ne malaika jibril ne ya faɗa ya ce ya maryamu ya ke maryamu inna allaha zabaki Allah ne fa ya zabe ki ya fita rage Allah ne zaɓe ki wada rage kuma ga Allah ya tsarkake ki min masisir rijali ga tabawan mazaje ga ta nan ta dade ko ba wani namiji da ya kusance ta wadda baki Allah da ya ƙara zaben ki alani amma da yan zamani fa babu irin ki a duk zamanin nan naki ba matar da ta kai ki ya ke Maryamu ya Allah ya ce da ita ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi wa rakai wannan ma'arraki'in daraja da Allah ya baki ki ko Maryamu zama bai kama ki ba ya ke maryama ukuna fili rabbiki ki dinga nuna da'a fa ga ubangijinki in Allah ya maka daraja to kuma sai ka ba kanka daraja wazidi ki dinga yawan sujada warka yi ki dinga yin sallah ma'ar raki na tare da masu sallah ba ruku da masu ruku ba ki yi sallah tare da masu sallah ai sallah ma'al musallina ki yi sallah tare da masu sallah zalika minan bayil ghaibi nuhihi ilayk zalika la mazkurun min amri zakariya wa maryama kaga wannan labarin da muke baku na lamarin annabi zakariya da lamarin maryamu wallahi min an bayar gaibi labarai ne na gaibi akbaran ma gaba anka muna ba da labarin abin da ya buya gare ka nuyi muna wahayinsa ne ileka zuwa gare ka ya muhammadu
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم أيهم يكفل مريم kuma kun da ladaihim da ba kasance kana tare da su ba iz yulqawna aqlamahum yayin da suke haddada alqalaman su filma ya cikin ruwa ya kadar una suke ƙuri'a li yazhara lahum domin ya bayyana waye zai karɓi renon maryamu ayyuhum wani ɗayan su ne ya kafulu yarba maryama zai reni maryamu وما كنت لديهم إذ Ba يختصمون da dai baka kasance ba kana tare da iri yayin da suke rigima shi ka fala diya a renanta fata rubu zalika Allah ya ce mun sanar da kai wannan ne bi fata gabiru bihi mun baka labari da hi wa inna ma arabta wuta da ka sani min jihatul wahyi ta bangaren wahyi Allah ya sanar da kai ya annabin Allah إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه in ka kalatin mala'ika da yayin da mala'iku suka ce mata amma mala'ika ɗaya ne jibril ya ce ya maryamu ya maryamu inna la yubashirki Allah fa yana miki albishir bi kalimatin da kalma minhu a gare ya, ai waladin da ismuhu sunansa almasihu اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة sunansa almasihu na'am mai yawan albarka amma idan ka ce masihi na'am mai shafafan albarka shi dujar ce masa ake almasihi dujjali mai shafafan albarka amma masihu mai yawan albarka isa ibn maryama kuma ɗanna na maryamu kaɗa ba ha aka yi magana da ita bin nisbati da dangantawa ila ya zuwa gare ta tambiyan saboda faɗakarwa ala anna taliduhu dan za ta haife ne bila abun ba tare da uba ba ila adatu rijal kawo kuma al'adar mazaje nisbatu ana danganta su ne ila abahin zuwa ga ubabansu wajiyan annabi isa zaja mutum ne mai yawan alfarma fi duniya a nan duniya bin nubuwati Allah ya baya annabta wal akhirah da lahira bi shafa'ati Allah zai baya ceto wa darajatul ula da daraja madaukaki wa min al muqarrabin kuma yana daga makusanta inda Allah a gurin Allah ويكلم الناس في المهدي وكالا wa yukallimu nasa Allah ya bayi iko zai yi zance da mutane silma da tun yana gunya hine zanin goyo iblan yana yaro kabla waqatul kalami kafin gabanin lokacin magana ma zai yi magana wakalan da lokacin da yake gwarzo dan malamai sun ce an dauke yana ɗaya shekara talatin da uku to ran da zai zo duniya an tambayi malamai wani malamin ya ce in ya zo duniya zai yi shekara arba'in wasu ce amma shehu tijjani ya ce gaskiyar magana shekara bakwai zai yi a duniya shehu tijjani ta dauke dan shekara talatin da uku in ya zo bakwai zai yi abin da shehu mai ba da fatawa ko mu mun karkata akan abin da malamin mu ya faɗa duk da ma malamai sun yi kauli da yawa shine Allah ya ce wa kahalan da lokacin da yana gwarzo sannan kuma aka ce minas salihin annabi ne kuma yana daga cikin managartan bayan Allah قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمتسني بشر qalat sai da maryamu ta ce rabbi ya ubangiji anne kai bai yakuna li waladin ya za a yi ni na samu da walam yanzu ni basharin ba tare da wani namiji ya shafe ni ba bisa da wijin da auratayya wala gairihi ko wani sa ya Allah ya ce قال كذلك الله يخلق ما يشاء qala sai Allah ya ce al'amru kazalika wannan lamari a gare mu ne yayi ba magana sai wani mijin ya shafe ki al'amarin yana gumu kazalika haka nan min kalaki waladin Allah ya yi ni a halitta da minki a gare ki bila abdin ba tare da uba ba Allahu Allah ya kalku ma ya sha'u ai Allah yana halittar abin da ya so ne ai Allah ba an ya ga dama ba ba uban ma ba sai a yi ta yi ba ga shi yanzu kuna gani ku je gidan gona inda ake sai da kazan gidan gona duk ba suna yin kwai ba akwai kazan da yake musu barbara a hau Allah ya niya zai kayan sahi kenan ka je gidan gona za a ga an tara kaza mata sun fi dubu ba namiji ko daya kowace ko kwai take yi ai kaga ba dan mun gaya maka ba da baka san wannan ba amma na gaya ma sai ka ji kanka ka ce ikon Allah haka abin yake sai mun ce haka abin yake abin yake in Allah ya niya zai yi kayansa ai babu wahala ya kalbu ma ya sha ya Allah yake lamarinsa ne إذا قرئ أمرا فإنما يقول له كن فيكون Zakara yayin da Allah ya niya ya hukunta amuran lamari a rada kalakahu na nufin zai samar da halatta fa inna ma ya kulu lahu zai ce da abin kun ya kasance subhana man kaza yanuhu bainal kafi wan nun fa yakunu zai ga abin ya kasance ba huwa yakunu zai ga abin ya kasance ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة wani والإنجيل alimuhu wani kitaba Allah ya sanar da annabi Isa littafi bin nuni wa ya amma allamahu wani kitaba ba littafi ake nufi ba rubutu na'am haka za ka ji Allah ya sanar da shi rubutu na'am in ka zo tafsiri sai ka ce rubutu ake nufi eh aya da kaddo ka gani rubutu in baka sani ba ka ce littafi aka sanar da shi to aya linjila ne littafin nasa can kuma an kama linjila kuma nan an ce kitabu ta wani littafi na'am sai malamai suka yi maza suka dawo suka ce to duk inda aka yi a rubutu ne idan kuma malamai ne masana Allah an ce a sanar da littafi mun yadda lauhil mahuli Allah Allah yawwa amma zahiri in dai a zahirin ne to rubutu ka sanar da shi na'am amma kuma kaga ina koye ne ake nufi to kuma dole a hankalin ka ya koma ga lauhin mahuzi wani hikimata kuma abin da yake ciki na hukunce hukunce shine wani hikimata malamai sun ce Allah ya bayi rubutu wani hikimata malamai sun ce annabta aka bashi anan hikima anan annabta aka bashi amma mutum da yawa zai tsammaci hikiman hukunce hukunce ne to tun da magana ake a kansa na manzanci to hikimar annabta rubutun kuma littafin shi ne alkitabu din littafi rubutu hikima kuma annabta aka bashi
والحكمة والتوراة والإنجيل taure da kuma an bayi sanin a taura amma batun ci yana cikin mahaifiyarsa Allahu akbar yawa dan a taura ba shine littafin sa ba tsakanin a tauran da rinjilan tsakanin ya kai shekara dubu da ɗari biyar amma yana cikin mahaifiyarsa maza kafin ya zo duniya sai haddace a tauran linjila yana zuwa littafin sa hannunsa ko da an tambaye ka an ce alaga ta malam yauhe ne annabi Musa Isa ya karanta taura ya ce a cikin mahaifiyarsa nan ne kistadi nan ne karanta a tauran shi ne Allah ya ce shi yasa ake cewa rasulu ila bani isra'ila wani yayin kuma zai ce falan ma a hasa isa فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله ma mun kusan zuwa to kaga nan nasara kenan eh amma kuma a kan rasulu ila bani isra'ila to shi ya gama ya gama bi ne da yahudawan da nasarawan duk shi suke bi amma zamanin annabi Musa yahudawa ne kada suke bin sa amma zamanin annabi isa shi annabi ne akan yahudawa annabi ne akan nasara amma ba ba sa yi ne da yahudawa da yahudawa kullun zagin maryamu suke kuma kullun zagin annabi isa suke su yahudawa amma dai annabi isa annabin su ne to yasa Allah madaukakin sarki ce wa taurata mun sanar da shi a taura wal injila ko mun sanar da shi injila kullu aka ce inna ha kitabu musa to idan mai tambaya ya tambaye ka yace wa taurati in wani ta yace inna ha kitabu Musa yace ujiba ka ba da amsa bi annahu kana yafizuha ai ya hada ce wai da abadi biya ana ibada illa ma nasaka mina sai dai abin bil injila sai dai abin da aka nusance daga linjila ai da ma ya hada ce ana ibada yi amma abin da linjila ya nusance a taura to ne shikenan sai dai wannan in banda wannan babu laifi yayi ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم To kun gani anan wa rasula Allah ya ce mun aiko shi yana matsayin wannan da alahu mun sanya ya fi rasulan manzo ila bani isra'ila izuwa ga bani isra'ila fi sibatin yana yaro au ba da bulugi ko bayan ya balaga fana faka jibril sai jibril ya buza fi jebi dir'iya a bakin taguwar riganta fa hamalat a take ta dauki cikin annabi isa wa kana min amriha ma zikira fi suratul maryam in kana son lamarin sa duk abin da aka yi can suratul maryam anan aka yi bayani gaba ɗaya akan sa dan suratul maryam zai ma wa zikr fil kitabi maryam واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ برحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا
قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقريا فحمله فانتبذر به مكانا قسيا فجاءها المكار إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناديها من تحتها ألا تهزني قد جعل ربك تاتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقر عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتر به قومها تحملوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون
wannan shi ne suratul maryam mutai محمد رسول الله محمد رسول الله
dan da yin sahu ya ce a je can suratul maryama to kaga mun dawo suratul maryama mun shiga kun je da abin da aka yi daga farko har ƙarshen labari tiryan tiryan tiryan sai da aka je har ƙarshe abin da ya faru kenan to yin yace sauran labarin yace mun riga mun ba da hi a suratul maryama fa na faka fi aka yi busa cikin riganta ana yin wannan busa ko Allah shi ikonsa ai daga nan ne kuma bai koya wa can baya ne ma kaɗan ko أني قد جئتكم بآية من ربكم yadda anni ai bi anni kada ji su kuma na zo mu bi ayatin da alama ala ta da iyakan gaskiya min rabbikum abun ubangijin ku shi ga yadda al'amarin yake na إني أخلق لكم من الطين كحياة الدير فأنفق فيه فيكون طائرا بإذن الله in yi cewa hi bi kasare ka karanta wa bi kirada wani karatun bil kasare istisnabin akalago ai wai akalago ba halitta ake nufi ba surantawa ne da kuma gare ku mana ɗin in ya kawo ta goyi mulmula ya gyara kai hati tsayiri sai ya yi tabo ɗin ya yi kama da tsuntsu misalin surati kalkabu kaula zai ismi ne na mafa'ul fa an faka fihi daga nan sai a yi busa cikin sa allamiri ne lil kafi na kaula fa ya kunu ɗairan sai ya zama ya tashi shine ba wai tsuntsu zai zama ba ɗairan wa bi kirati ne zai zama ɗairan tsuntsu amma ba ya kunu ɗairan sai ya tashi bi izinin Allah da izinin Allah bi iradati da nufinsa faka na gano mana kufashi sai ya suranta musu jemage halitta a nan surantawa liyanna huwa kamar da ɗayar domin yi tsuntsu jemage shi ne mafi cikar tsuntsu kalgan a wajen halitta saboda ba tsuntsun da ya kai jemage sauran tsuntsu duk abin da ake nema ba a samu a jikinsu amma jemage ana samu saboda na ɗaya jemage in ka kalli jikinsa fata ne gaba ɗaya wannan faka faka faka da yake fata ne ba ƙoba kuma idan ka duba a jikin fata akwai ƙananan gashi ka ga ga fatan ƙirgi na dabba da ake nema ya samu ga kuma rero ƙananan gashin ya samu bayan nan idan jemage ya bude baki za a ga shi jemage yana dariya ne yadda mutum yake dariya ga jemage yake dariya in ya bude bakinsa kuma da haƙori sauran ki- tsuntsaye ba haƙori ne sai dai ga baki haka to shi jemage da haƙori kuma da fira nan da fira nan da fira nan da fira kamar kare yana da ƙananan haƙori yana da kuma fira na manyan haƙori bayan yana da wannan kuma jemage in ya duba gabansa akwai nono yadda mace take da nono haka jemage yake da nono bayan nan kuma haila yau shi jemage yana tafiya man haihuwa ya zuwa hanya ma zai haifa ta inda ya ci kuma ta nan zai yi kashi a nuna ma da ya gani an ci ta nan ta nan za a yi kashi shi yasa duk lokacin da ganshi ya rike bishiya bakin a ƙasa ta nan ya ci to ta nan an jima da ya kashi in zai kashi ba ta dubura ba ne ba dubura ka kama kai kallo mana in ka kalla ka ga abin mamaki ta inda ya ji ta nan zai yi kashi kuma a wuni a awa uku kadai yake gani daga magarba yayi yana gani idan alfajir yayi yana gani kuma yana tafiya yana tafiya in ya haifi da kuma sai ya tafke ya rike a nan a buga bukinsa kuma zai iya rike tsakanin nan sai ya tafi da nan ina fata kun fahimta kuma yi a awa uku ne kadai yake gani sauran awanni baya gani don asalinsa mutum ne yayi mutum ne hije magi barawo ne yana yawan satan dibinan mutane in an tambaye sai ya ce ba shi bane an tambaye ba shi bane mai dibinan sai ya addu'a ran nan da aka zo sai ya rataya da dibinan ya kasa bari aka tadda shi shine dalilin da kan kullun yana rataya a sama jiwa mutum ne girman kai fadin rai ne masu yawa sai Allah ya mai da shi jiwa mutum ne zomo mace ce in ta yi haila ba ta wanka shi yasa duk wata za ga zomo yana bin wata mace ce aka mai da shi zomo domo balarabe eh domo balarabe kunama munafiki ne aka mai da shi mutum ne aka mai da shi kunama halitta halitta wanda Allah ya mai da su mutum ya kusan talatin wanda aka juya shi biri ma mutum ne ba yahude ne aka juya halittar alhamdulillah ma mutum ne dan daudu ne eh dan daudu ne shi ne aka mai da shi alade eh kowane abu za ka ga dalilin da ya sa aka mai da abu kaza zuwa kaza akwai dalili Allah ya gane da mu to shi ne sai je musu jemage ka san shi jemage yadda kaga mutum komai sa haka yake to shi ne sai aka yi musu jemage li'annahu aka mana tsairi domin shi ne mafi cikan tsuntsu karɓar wajen halatta fa kana ya ɗiro ana gani yana tayi wa hum yanzuruna hu suna kallo fa idza gaba an ayunihim yayin da ya faku ga barin idaniyansu sa kada mai da sai fada mace wa umrihu al-akmaha wa ubri'u lakmaha wa labrasa wa uhyil mauta ya bi iznillah umrihu ashfa yana warkar da al-akmaha makawo allazi wanda wulida amma wanda aka bai asali ma makawo inda ya shafi fuskar shi kenan wal abarasa da mai barasu wa kansa aike boye nan bi zikir da ambato li'annahu ma cewa da barasu da makantan nan dawun a yawon jinya ne ne wahalarwa wa kana ba asa hubi zamanin idi dan an haifuwa ne musa ne annabi isa zamanin likitanci fa abra bi yau ne a wuni guda kamsi da alhun zai iya warkar da mutum dubu a mutum bidduwaye da kira bi sharril imani in dai zaka yi musulunta to zai warkar da kai da haka rana a rana ɗaya zai warkar da mutum dubu hamsin wa uhiyar mauce kuma yana raya mace ce amma duk wannan yana yin su ne bi izinin lahi da izinin Allah wa karrarahu an maimaita wannan da nawayi saboda korewan ta wahamu tsammani al'uluhiyyati na allantaka fi ba'aya azara ya raya azara sadiran lahu abokinsa wa ibn ajuza ya raya dan tsohuwa wa ibn huda dan ibn ashir ibn ta'ahir da dan ashir fa ashu duk wayannan masu rayu wa walada lahum an aiba musu da da wa sababu nuhu ya raya sama dan gidan annabi nuhu wa ma da jira da atake koma a kwanta dan lokacin da ya bugi saman ya tayi rabin kansa ya dauki burbura rabin kan bai dauki burbura ba ke sama dan gidan annabi nuhu ya haka ya lokacin da ka buge ni na dauka ni tayin kiyama ma kai ya sa burbura ya feso mu da ya tambaye ya ce shekarar sa kusan dubu hudu ne a nan a kwance abin da ya gaya masa me ya dame ka ya ce wallahi ɗacin mutuwa har yanzu bai bar baki na ba kwaroge Allah ya ɗauke min ɗacin mutuwa abinda suka yi da sama kenan wa unabbiukum wa unabbiukum bima takuluna wa ma tattakiruna fi buyutikum wa unabbiukum annabi Isa zai ba ku labari bima takuluna da abinda kace gozo gusa zai ce ka ci kaza ka ci kaza ka ci abu kaza wa ma tattakiruna da abinda kuka boye bi in ka je wani ba gidanka ba zai gaya ma ka je abu kaza da kaza da kaza takba wani abinda kuka boye mimma lam a aini wanda ba bayyana shi fakana yanzu da shakasa zai ba mutum labari bi ma kala abin da ya ci wa bi ma ya kula babu da abin da nan gaba zai ci duk zai ba da labari inna fi zalika inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin fi zalika cikin wannan wancanan wannan bayani al mazkur wanda muka ambata muku la ayatan akwai alama fa lakum wa gare ku in kuntum mu'minina in dai kun zama mu'mine ne na gaskiya wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa liuhilla lakum ba'da allazi hurrima alaykum bayan nan wajidu kuma annabi Isa ya zo muku musaddiqan yana mai gaskata lima bayna yadayya abinda ke nan gaba da kabli na gabanin sa min at-taurati na at-taura wa liuhilla lakum kuma yana halatta muku ba'da allazi hurrima alaykum shayin abinda aka haramta muku shi daga at-taura fiya daga jinsa fa halal lahu min samaki ya halitta musu kibi wa ɗaya da tsuntsu ma la fi sata lahu irin wanda babu kaya cikin sa wa kila wani kaulin a halal jami'u ya halitta musu duka ko kuma malamai sun ce fisa din nan irin wanda ba bawo kamar su sadin da sauran su ne fisa ba bawo ina fata kun fahimta ana fassara da kaya amma ku tafi akan fisa din dan yanzu an ce ma wani kawo sisi an baka za ka gani yayi kama da bawon kifi dan da yanzu babu sisi ba ku san sisi ne odoji ba fari to in ka duba kamar bawon kifi yanzu bawon barbi ya kamar sisi ne to bawon ne ake nufi duk da malaman tafsiri suna cewa kaya to ku tafi akan bawo irin kifin da babu bawo in kun duba munjin za ku gani ina fata kun fahimta wakila a halal jami'i ya halatta musu duka فبارع عشان بمعنى كل ذكر أكن وجئتكم وجئتكم بآية من ربكم وجئتكم كما يكن زمك بآية دوس على مؤمن من ربكم أو أبنجيكم كرره أما إن تاين تأكيدا وليبني عليه دم أي جيني أكن واتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا وليؤون الله النبي إذا تكجزوا لن الله وإيوني كبيني فيما أمركم بيتكين أبن لنا أمرتكم من توحيد الله نتين تألا فيؤمنوا به كبار ذكيا إن الله ربي وربكم فاعبدوه Allah sanin Ubangiji rabbi shi ne Ubangiji na, wa rabba kuma shine ubangijin ku fa abudu ku bauta wa Allah shi kadai ya haza hadha siratun mustaqim Alladhi amarakum bi kun ga wani abin da na umarce ku to siratun mustaqima shine tabarki madaidaici ai da ya ga musu haka ba kan zabo suka karyata shi walam yuminu bi ba su ba da gaskiya da shi ba فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله bayan nan sai suke mitin akan sai sun kai annabi Isa to yayin da suka yi ne za su kai annabi Isa suka yi mitin ya za su yi su kai shi to yana da wani abokinsa sai suka ce to yanzu abin da za a yi in ya yaga gida suna jera da abokin nasa abokin ya ce zai fito ya sanar da mutanen in ya sanar da mutanen sai suka yi masu karewan sun kewaye gidan to sai abokin nasa ya yi suna jera da shi suna jera da shi shi kenan a lokacin nan shi kuma dama ya gane za su kai shi nan da nan ko sai Allah ya roƙi Allah sai Jibril ya zo yana zuwa nan gajimare ƙasa gajimare sama gajimare mala'iku suka ce shiga annabin Allah za mu tahi da kai Allahu akbar.
shine abokin nasa ya ce ya za a yi a bar ni ya ja to mu dai za mu ci to lokacin ne wannan addu'a falan ma a hasa isa sai ka ja mana فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله wannan ma a hasa fasaransa alama yayin da annabi isa ya san minhum al-kubra su wannan kafirai wa aradu suna nabin katalu za su ga yace qala man ansariya ila Allah wa zai taimaki addinin Allah Allahu akbar.
a awani masu taimako na zahiman wanda za su tafi ila Allah zuwa ga Allah lin sira'idi ne domin ka taimaki annabi isa ba kai ba to addinin Allah ka taimaka قال الهواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون da hawariya sai hawariyawa suka faɗa su ne tatattun mutanen annabi isa suka ce na na ansar Allah wallahi mu za mu taimaki addinin Allah wai ba za a taimaki Allah ba ansaru dinin Allah mu za mu taimaki addinin Allah awan dini wa hum asfiyahu isa su ne tatattun annabi isa awwal man amana bi barkun wanda suka bada gaskiya da wa kanu isna ayra rajula mutane goma sha biyu ne min al-huri daga fararen mutane wa hiyal bayaru da kale suna da tatattun fari wakila kano kasari na mawanka ne yahurunan siyaba suna sa tufafi yayi kal ai ya biru na har suna sa tufafi yayi fari suka ce amanna sadaqana billahi mun ga da gaskiya da Allah wa shahad ya Isa annabi Isa ka heda bi anna mu muslimuna muna masu miƙa wuya ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين rabbana ya mahalicin mu amanna bima anzalta min al-injila Allah mun ba da gaskiya da abin da ka saukar na dangane da linjila wata ba nan rasula Allah mun bi wannan manzo shine annabi Isa fa ka tubana Allah ka shaida ka rubuta mu ma shahidin daga tare ba- a- tare da masu ba da hida a gare ka bil wahadaniyata da dayan taka wani rasulika da manzanka bi sirri da gaskatawa to qala ta'ala sai Allah- ومكروا ومكر الله wa makaro sai suka yi makirci makircin da suka yi suka wakilta abokin annabi isa ai ai ku fara kafiran na bani isra'ila bi isa in wa kanu bihi man yaqtuluhu gila akwai wanda suka wakilta zai kai annabi isa kisan gilla to a lokacin da suka yi wannan suka sa ya je gurin annabi isa suka bayi makami ko ya fito da yi su kashe shi ko kuma yi a can ya kashe shi wa makaralla to da suka yi haka yi wa makaralla ba wai cewa za ka yi Allah ya yi makirci ba Allah ya juyo da makircin kansu da yi ganin aka ɗauki annabi isa zuwa sama biyan alƙashe bau isa alaman ƙasa da ƙadulu wannan wanda yin yanzu ya kai annabi isa kurin ya juya kamannin sai zama na annabi isa yana fitowa da gajimarai ya zuwa ƙasa da sama annabi isa ya ga sama ya tashi Allah ya tashi ya tafi yana fitowa ya ce ba annabi isa aka tashi ne ga hinan shi shi ne shi ne ba shi bane malam suka taru suka kai shi to da suka kai shi sai suke rigima suka ce to fuskan na annabi isa ne wasu suka ce kai wannan fa ba fuskan na annabi isa ne amma jikin ba na annabi isa bane wasu a cikin su suka ce annabi isa suka kai wasu suka ce to in annabi isa ne ina abokin namu da muka tura yana ina wani suka ce a a ai abokin namu aka yi to in annabi abokin namu aka yi ba isa bane to ina isan to ka ji rigiman da ya faru wanda suka tafi akan annabi isa to suka ce wai ina abokin nasu to in dai kuna ganin wannan isa ne to ina wanda kuka tura sai wasu ka ce a wanda suka tura suka kashe to in wanda kuka turan kuka kai to ina annabi isa kuma inda za a gane kafirci kafirci ne da suka kai ka san inda suka masa salabu fa suka yi masa wanda suka kai din salabu suka yi masa amma ɗaya bayan ɗaya Allah zai yi bayani wa makaru wa makarallah ja mana yi mujina ومكروا ومكر الله والله خير wa الماكرين makaru suka yi makirci Allah ya jiyo musu da makarin wallahu ka- don ubangiji shine mafi alkhairin juyarwa da mai makirci makircin alama hun bihi zai juyar musu da makirci don wani ayan yana cewa wa ma qataluhu وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ya barraba hu la ilai anan yake kenan shi ba to ja mana wannan mujina إذ قال الله نعم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومدهرك من الذين كفروا sai za ka ja mana wa ma qatalu wa ma salamu وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه ko ba nan bane amma bayan ka nan
بل رفعه الله إليه nan muke و...
nema wani dama nan muke nema to Allah ya ce ya dauke yi ilaihi din ko karka dangana fa ka ce wai gurin Allah an dauke yi an kai ne ga sama ta biyu da yi da annabi yaya suna gurin to wannan lamari da suka yi suka kai wannan mutum wanda ya kama da annabi isa yanzu idan ka gani da ka ji an ce kurun haka suka yi masa nan suka nemi kusa yahudu fa kaga wa rasulun ne labari amma yahudawan da suka buga masa kusa sai da kusan ya kula hannun ya kama ya tashi da hakan da gani kusa ne yayi nan suka buga kusa suka yi masa haka kafafu biyun kuma haka za a gani yanzu ka je ka duba kafafun a hoton nasu da aka mai da kafa ɗayan haka nan aka buga nan kusa ya buto nan aka matsa sai aka katako ya haka to in annabin ku ne ko kwa masa haka wanda yawa annabin sa haka sai ya zai ba annabi Muhammad kuma suka buga kan kusa ƙuzan da suka buga kan kuma ya ɓule ya kama katakon kullum yana ɗaya haka so ya sa duk yahudi yanzu ka ga cross na coci in ka ga coci an yi tambarin cocin nasu an kai annabi duk tambarin coci kai annabi ne nan kan nan hannun nan hannun nan haka da yahudu da nasara suna gadara da sun kai annabi shi ne tambarin yanzu wannan addinin zai zama addini kuma idan mutum ya za a wuya ka je ka gani in ka gani za a ga hoton mutum an nan natse masa tsimma sai ka ga an buga mutum kusa a nan nan kusa nan kusa wai kuma shi kake bi to in shi kake bi ka kashe duk inda ka je coci na duniya an kace kuron to haka ake ne kuma da yahudin da nasaran a cocin kowa akwai wannan in dai kaga coci za a ga tambari hudu ne to mutum aka kai aka rataya da shi suke kaho kuma annabi suka ce in annabi ne kuka kai kuka rataya yanzu dai kun san a wannan addini za a ga wuta a dole a ga wuta wanda aka kai din da wani arne ne kuka kai to kun yi yaƙi amma ba kai annabinka ne ka kai ka tsire kuma da shi kake gadara in an barka da wannan kaje gaban Allah ma akwai hujja to wannan shi yasa kullum an ce addinin nasu addinin a yanzu ka duba abin da suka dauka niyyarsu sai sun kai annabi isa to ko ba su kai ba tun da sun yi niyya matsayin sun kashe yake kuma duk kirista na yanzu ya ɗora wannan kuras ɗin a wuyansa yana daidai da wanda suka kai annabi isa shi ma ya ba da gudunmuwa kurin wannan kuras ɗin gudunmuwa ce ga kowaye ya yarda an kai isa to kuma annabin ku ne in an kai yi ne daɗin ka shi kenan Allah ya gane da mu Mm, shi yasa karka yana duk wani addini da ka gada zuwa coci kirista ina ne wahala ake sha bayan musulunci ya zo ba wani addini duk wanda ya ma wuta zai shiga to gaba kaɗan إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا Inna qala Allah yayin da Allah ya ce ya Isa ibn Maryam inni mutawafi ga Allah ya ce wai mutawafi a nan ba tawafa na mutuwa bane sau da yawa za ka ji an ce wani yayi wafati mutawafa a nan ɗauka ne kurum kar ka ɗauki mutawafa ɗin da sauran mutane wanda Allah ya halatta wani yayi wafati ba irin wannan bane yi annabi Isa da rai ya je sama ta ɗaya kuma bayan nan karatu na biyu wa rabiuka ilayya ba wai an ɗauka an kai gun Allah yake nufi ba a mina duniya min gari mauti ba da mutuwa ba a kai sama na biyu amma dama annabawan Allah ai su suke kusa da Allah amma abin da yasa muke faɗan haka in an ce wa rabiuka ilayya wanda yake da'awar yi wa annabi isa da'awar allantaka ya samu inda zai jingina ba ka ga da aka ɗauka gun allah aka yi to an kai ne yana sama ta ɗaya Mhm.
ورافعك إلي ومدهرك من الذين كفروا kuma da yi ruka ana ce mu ne muka tsarkake ka tsarkakewa nan mu iri ka muka nesanta ka min alladhina kafaru ga wanda suka kafirce ma Allah mhm.
وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة jahilin ladina tabau kaga wanda suka bi ka sadaku bi nubuwati ka suka gaskata cewa kai annabi ne minal muslimina mu kenan na yanzu wan nasara da nasara wanda suka yi imani da annabtanka to fawqal ladina kafaru sune suke da- suke burbushi da wanda suka kafirce duka a gare ko humul yahudu sune yahudawa ya aluna hum bil hujja sun daukaka akan yahudawa a hujja wa sai da takobi daga nan kuma ila yawmil qiyamah har zuwa ranar gobe kiyama ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه kuma تختلفون ilayya marjiukum kuma Allah ya ce zuwa gare ni za ku juya marjiukum makoman ku take fa kun bayyana kun zan yi hukunci da kankanin fi ma kun tafi ta fita alihuna cikin abin da kuke nuna sabani min amr dini daga lamarin addini akwai abin da yake ba mamaki wai abin da yake ban mamaki wai mutum annabi ya zo ya zo masa da aya yana raya macece kun gani Allah ya bahi iko yana warkar da kuturu yana warkar da makaho ya gaya muku da bakinsa hi bawan Allah ne ku zo da ku da hi ku ba Allah kuma kun ce da hi kuke bi daga baya kuka ce a kashe shi to wai wanda zai ce a kai annabin Allah inda ka auna yi wannan mutumin wani irin hankali ne da himatu nan gaba in dai ka ga wannan to duk ɗan adam ma na duniya ka tattara ka bar wa Allah da wani bako ne to annabin ku ne kun yarda kun sani ku taru da kanku za ku kashe shi to ai a nan in abin zai fi kafirci ma ya kusan fin kafirci kun san abin da suke zai bar su dole yi sai ya gaya musu hi shi a da'awar da suke na allantaka sai ya yarda hi Allah ne a dole wai sai ka yarda tun da hi bai yarda ba to hi ne ba dalilin kai yi a kai amma da ya yarda da batan da suke so to shi ne amma tun da yaƙi ya ce a bauta wa Allah to shi sai sun kashe shi wannan shi ya haifar da wannan lamarin فأما الذين كفروا فواذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة amma allazina kafaru amma kaga wanda suka kafirce ma Allah to su gaji wanda suka wanda suka ce sai sun kai annabi Isa ake ne fa azibuhum Allah ya ce za mu azabtar da su azaban shadida azaba matsananciya fi duniya nan duniya bil qatl wa za kai su wa tabi ariba ce wal jibiyatu biya haraji wallahi kirda lahira bin nar aquna su da wuta وما لهم من kuma da ناصرين wanda yake gare su ne min nasirawa za su samu ya taimake su mani ina minu ya hana yi musu azabar Allah وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم wa mallazina amanu amma kaga wayanda suka bada gaskiya da Allah wa amilu salihati suka yi ayyuka mana garta fa wa fihi mu ko kuma bai wa fihi mu za mu cika musu wujurahum la da dakin su ranan gobe kiyama wallahu والله لا يحب wallahu الظالمين sana ubangiji la yuhibbu Allah yana hukuba karka ce baya so la yuhibbu zalimin yana hukuba ga azzalimin yu'aqibu ruwa an samu ruwa anna la ta'ala arsala ilayhi sahabat Allah ya aika da annabi Isa ga jamare fara fato ta daga shi fata Allah ga bihi ummu aka ce mahaifiyarsa ta kama ta rataya da shi wa baka tana kuka ba qala laha sai ce da ita ki hakuri iya innal qiyamata tajma'u la ta yi qiyama za ta gama mu da ki الله أكبر wa kana zalika wannan kuma ya ka ne lailatul qadari a baitul muqaddas wa lahu salatun wa salatun sanatan yana dan shekara 33 wa shad ummuhu ba da wasu ta da zina bayan nan mahaifiyarsa ta rayu shekara shida warwaye shekani buhari da muslim sun rawaito hadisi annahu yanzilu qurbu sati kusa da tayin kiyama zai sauka waya hukumu bi shari'ati nabiyina zai hukunci da shari'an annabin waya batul dujal zai kai dujal walkin zira da alhanzar waya kasirin salima zai karya gunki wara alfil yadda zai sauke jizya wa bi hadisin muslim a wani hadisin annahu makasha saba sinina shekara bakwai zai zauna wa fi hadisi a wani hadisi na inda abi dauda daya ne fi arba arba'in na sinatin shekara arba'in zai yi wa ya taufa daga baya zai rasu wai sallah alai a yi masa sallah fa ya hamilu an dauka annal maradu majamu'u labasihi dukkanin zama su fil ardi a kasa kabla rafe kafin ɗaukowansa wa ba da wuda bayan sa ne duk dai ana gaba zai fice arba'in ɗin ba zalikal mazkuru wannan shine abin da muka ambata muku min amr isa daga lamarin annabi isa na tuluhu aina kusu muna karantawa alaika gare ka ya annabin allah min al-ayati na ganin da ayoyi hali ne min al na tuluhu wa amiluhu fi zalika bi ma'anar ishara wa zikir hakim da kuma wannan ambato mai hukumci alamu hukamu wanda yake mai kyautatawa na hukunci alqur'ani shine alqur'ani mai girma inna masala isa ya inda allahi ka masali adam inna masali isa kaga misalin annabi isa shanu da kaga shanun sa garibin bako ne inda Allah ya gun Allah ka masali adam ai kamar annabi adam ne ai ka shanu kamar shanun annabi iz- adamu ne fi kalkihi daga halittarsa min gari abin an ta an halice ba tare da uba ba wa huwa min tashabihil garib wannan kamancece ne ne na bako bil agarabi da abin da ya zama bako liya kuna aka dau domin a yanke da kasa mai rigima wa uqafin nafsi da abin da ya fa ku an ga annabi Isa ba shi da uba to annabi Adamu ba shi da uwa ba uban ba shi khalaqahu خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون Ko Allah ya ce mun halitta annabi Adamu ai qalibahu mun juya yi min turabin da dai sun maƙala lahu sun muka ce da yi kun basharan ka zama mutum fa ya kunu sai zama mutum duk ayan fa akan annabi Adamu ya ƙare in baka zo ba in kai taka tsantsan sai kai tsammanin inna masala sai inda layi ka masali adam khalaqahu min turabin muka halitta annabi Adamu daga dai sun maƙala lahu sai muka ce da annabi Isa kun fayakuni yi ma kalmar kun fayakuni to wannan malaman tafsiri a nan sun tafi da wannan duk akan annabi adam kun basharan fayakunu to bakana wa kazalika isa haka annabi isa kare lahu yi ma la yace kun min gairi addin ka zama ba tare da uba ba fakana sai ya kasance gaba kaɗan الحق من ربك فلا تكن من الممترين alhaku wannan gaskiya ce ta zo muku min rabbika gun mahalicin kabar mubtada ga labarin mubtada mazuhun an shafe amr isa lamarin annabi isa fala ta kun kada kasance min almumtarina wannan magana sai ka ce manufar maganan magana da annabi ake nufi amma manufar maganan da al'umman annabi ake nufi da haka za ku fassara ya alkitabu li rasulillahi sai ka ce wal muradu li ghairihi Mm.
فمن هادك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على To الكاذبين Allah madaukakin sarki yake ba mu labari yake ce da mu bayan wannan haila yau ga gaskiya ta zo yake ba man hajaka duk wanda ya jayayya da kai jadalaka minan nasara daga cikin nasara wanda suka yi jayayya da kai ya annabin Allah fi daga lamarin annabi Isa min ba da ma jaka minal ilimi bayan mun zo maka da sani bi amrihi da umarninsa ba kullahum ce da su ta'ala ku zo na da'u abana ana za mu kirawo ƴaƴayenmu wa abna'akum kuma ku kirawo ƴaƴayenku wani sa'ana da matayenmu wani sa'akum da matayenku wa an husana da kawunan mu wa an husa kuma da kawunan ku fa najma'uhum mu tara su summa nabata yali sai mu nace nabata yali nacewa na tararrawu mu dinga kankan da kai bidduwa ya ci bidduwa ya cikin addu'a fa naji Allah na ta laye mu sanya ita la'antar Allah alal kazibi daga masu ƙarya bi an naqulu a cikin mubayila sai mu ce Allahumma al'anil kazi Allah ka la'anci ne ƙarya في شان إذا شان إن أنا بإيسا وقد دعا صلى الله عليه وسلم وبدا نج... النبي يا كلا وانا جماعة نجران لذلك قولنا لما هاجوه في يعين دسك مسجد جاية لمرن النبي إيسا فقالوا سكا شاهدان ننظر في أمرنا سيمن يتناني على مرم ثم ناتي كسنن مزو فقال يتي ضرورة رأيكم فقال ذو رأيهم ما أبو سن هنكلي لغا تكنسو يتي مسلا قد عرفتم دين بوجه أكيد أقول لن شوى وانا فأنبي wa inna wuyan da sha'ani yake ma ala qaumin nabiyan duk mutumin da ya mubahala da annabi illa halaku sai sun halaka fa da au- yawwa fa wa yawwa daga nan ne dai fa wa da u rajula wan sarahu sai suka kyale suka ce ku bar mutumin nan ya juya wa ta suka zo gonsa wa kada karaja ma'ahu a lokacin da suka zo suka ce da annabi ya fito a tare da yi ga sayyidina ga sayyidina Husaini ga ummina Fadama da Ali wa qala lahum yace idza da'awtu inni addu'a fa aminu ku ce amin fa abau suka ji an yi layi nusi li ai wa salihu suka yi sulhu ala jizyati za su biya haraji ruwa bu abu na ai wa ni bin abbas kala yace law karaja alladina yubayiluna kaga wannan da za su yi mubayala da sun fito laraja da sun komo la yajiduna malam ba za su da dukiyarsu ba wala ahlan ko iyalansa wa ruwa an ruwaito ba wani ruwa laukaraju wala da sun fita la ta rabu da gaba ɗaya ma za su gone inna haza إن هذا لهو القصاص inna الحق haza la mazakuri wa sanan wannan bayani da muka ambata muku lawwa da kasasu wannan labarin ne muke baku alhaƙu na gaskiya allazi la shakka bi wanda babu kokonto a cikin sa wa ma min ilahin وما من إله إلا الله min ilahin babu wani ubangiji ba kun bauta ba da gaskiya ba illa Allah sai dai Allah Mhm.
وإن الله لهو العزيز الحكيم Allah sanin ubangiji lawwal azizi shine mabuwayin sarki fi mulki ya mulkin sa hakimin Allah gwani ne fi sun'i daga ayyukansa Mhm.
فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين ta wallau idan kun juya a arabu kun bijire anil imani ga barin ban gaskiya fa inna Allah sanu ubangi alimun Allah fa shine masani bil mufsidina ga mabarnaci fa yajari zai masa kai wa fi ci wannan warwa zahiri an ajiye zahiri mawlid murmari a gurin lami da cewa zai fa inna Allah alimun bihim amma ga ce bil mufsidina aka fito da abin zahiri Mm.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم wanda ya musu ya alal kitabi Allah ya ce ya ku Yahudawa da Nasara ta'ala Allah ya ce ku zo ila kalimata zuwa kalmar sawaye madaidaiciya mazgari ne bi ma'ana musawa amruha wanda lamarin ta yana madaidaici bayyana na tsakanin mu bayyana kum da ku mhm.
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا Allah ita ce Allah na abuda kada mu bauta wa kowa illa Allah sai dai Allah wahdahu shi kadai wala tushrika bi kada mu tara Allah da wani wala nushrika bi kada mu tara Allah da wani mhm.
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله wala ya take da baro na kada shayin musulki baran shayi arbaban iyayen gida min dunillahi kuma bayan Allah ai kama ita kantumul ahbaru kamar yadda aka rigi ahbaru war ruhbanu da ruhbaniyawa fa in tawallahu فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون da wannan amma idan sun juya nan da aka ce arbaban min duni la ya kaga sau da yawa za su riƙi wasu daga iyayen gidansu su za su dora su hanyar bata to yi ne Allah ya ce kada ku yi wannan fa ku yi kokari kowa da kowa tare a ba Allah da can aka ce ita katumul ahbaru wa hum ahbaru dinan su ne ai ulama'ul yahudu wa ruhban ba da nasara wata kan sun rike arbaban iyayen gida min haifi yayin da innahu yansibuna talilu dan sun rike su arbaban iyayen gida na nufin kama a matsayin ubangijin su kenan innahum yansibuna suna nasabta musu a talilu halatawa ai wa- su suka ce an halatta kaza wa tahrimu da haramtawa haramtawa da halatawa yana hannun Allah wali qalatu da kuma tirato su mina zunubi daga zunubi lau ma gare su wala yatabi'una ba sa bin ma anzalallahu abinda Allah ya sauke bal mudaru suna juyawa inda ma nan gare su alama halantuhul ahbaru abinda ahbaru suka halatta musu war ruhubanu da ruhubaniyawa aw harimu ko suka haramta musu wa bil hadi wannan aya wa in kana kidaba lil yahudi ko da yana magana da yahudawa wannan sara da nasara illa annaha tajirru bi zailiha sai dai wannan tana ja da gezanta alaman yushrika billahi gairu da wanda yake tara Allah da wani minal musulmina na musulmi ma yanzu ana samun haka sau da yawa za a ga mutum ya ce mu wane muke bi malam wane muke bi ko shehu wane muke bi ba ruwansa sai ka ji mutum ya dangana ba wannan watan ya zo ba, wasu ma za su bar azumi ka ji suna shehu ya dauke musu to duk wannan tafiyan da ne ba wani wanda zai dauke ba shehu ne ya dauke ba Allah ya rubuta ma azumi wani shehu ka ce ya dauke ma azumi ƙarya kake babu sai ka kura mutum ya ki azumi ko mutum ya saba ya ce akai kai kai wani ya dauke mana to da su da arna wanda ake magana duk ɗaya ne ana bin mutum ne in yana bin Allah in ya bar Allah a bar ya ba Allah la da ta li maka loke bi ma fiye da kaliki ce yanzu abin da jama'ar mu suke kenan wani ya halatta mana wani ya ce mana kaza ko kuma wani ya ce mana mu an gafarta mana ba malamin da yayi sai ma gafara wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai gafarta zunubi sai Allah ba wanda zai dauki abin da Allah ya dora ma bai isa ba ja mana ayar mu ji ce yanzu ya ake Allah yake cewa na'am
قل يا أهل الكتاب eh shine ayi قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتكذا ولا يتاكل بعضنا بعضا أربابا من دون الله kula da wannan ba wanda za a yi fa wani ya fice ma gaba ya dauke ma babu shi idan malamin ka ya faɗa abu in Allah ya faɗa abin ya halatta sai kai idan Allah ya hana malamin ka ya ce kai ka ce a malam ba kai nake bi ba Allah nake bi amma idan Allah ya halatta ma malamin ka ya ce haramun ne aikata abin amma idan malamin ka ya halatta ma dama Allah ya halatta ma sai ka girmama shi sai ka bi shi idan Allah ya haramta ma malamin ka ya ce haramun ne to hanawan Allah za ka bi sai ka bar abin amma ka ce ga wani abu Allah ya haramta kuma malamin ka ya ce ya haramta ya dauke ma anan ba gaskiya anan ba gaskiya duk malamin da za ku bi muna gaya muku sai mutum yana bin Allah in ya bi Allah sai ku bi in mutum ya bar Allah ku kyale shi ku ba Allah kwana nawa ne ba da dadewa ba za a ji abin ne ka a kabari za ka je gurin Allah kuma in ka je gurin Allah me za ka ce shi wanda kake gadaran da yi shi ma a gurin Allah shi in ka je gunsa kwace kansa zai yi yace ni na gaya ma an gaya ma mutane da yawa ranar gobe kiyama sai ka gani shari'a shehu tijani da almajirai da yawa za su yi shari'a she ibrahim da magoya baya da yawa za su yi shari'a abu da yawa za ya ce she ibrahim ne bai faɗa ba bai faɗa ba shehu ibrahim abin da ya koya mana mu bi allah mu bi annabi ya ce mu kula da sallah mu kula da azumi mu kula da zakka yanzu azumin ake bari sai a ce she ibrahim ne ya ce za a yi shari'a da shi ka yin azumi na faralla ka zo ka kawo wani shedan juwai ka ce she ibrahim ne ina ko game da shi duk littafin shi Ibrahim mun bi ba abin da ya faɗa wa ma umiru وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة sai shi Ibrahim zai yi magana zai yi magana a so Allah zai magana a so Annabi Muhammad bayan wannan ba shi da wata magana maganar sa kenan kuma ya ce mu girmama Shehu Tijani duk inda Shehu Tijani zai magana a bi Allah a bi Annabi kuma a girmama Annabi maganganun su ya gare amma ku yaran zamani ku zo yanzu yaro ya bar kansa kamar dan kirista gari ba malami kurin mutum ka- kansa kamar na inyamari wai ya ce shi dan hakika ne baka da ilimi ka ce mu mabiya shehu ne anya a lahira shehu ibrahim ya ganka wannan sufa zai yarda da kai ko shehu gibrima ya ganka ba zai yarda bare shehu ibrahim ku sa kananan kaya ku bar gayi ku bar suma mutane suna azumi kuna cin abinci ku ce wai shehu kuke bi anya kuwa za a je lahira wanda yake da rabo ya daina ya gyara ya zo ya bishe Ibrahim ta hanyar Allah da Annabi wanda ba yi da rabo ya ci gaba da yi malla sheku lahu fa shaytanu shekahu ku daina zuwa kuna bata lokaci a kansu duk wanda ya je lahira zai gane kuskuren ai ko kirista in ba mutum zai zama kirista ba wannan tsarin a musulunci ai babu shi duk garin da yake na musulunci akwai malami ai ka je ka tambayi malami abin ya dace babu malami a garin ku sai ka zo gurin malami ka tambaya amma kai da kanka ka zama malamin kanka to ka halaka fa a akwai wanda suka fi ka ka je ka tambaya abin da nake daidai ne ko ba daidai ne mu bude ma qur'ani da hadisi mu nuna ma abin da kake ba daidai bane ka zo ga yanda Allah ya ce shikenan mun kafa ma hujja in baka je ba ranar gobe kiyama mu ba za ka zarga mu a wuta ba mu ce Allah mun gaya masa ka shaida ranar gobe kiyama annabi za a danno da mutanensa bakin alkawsa ana zuwa mala'iku za su kore mutanen annabi ya ce mutane na na ce ya rasulullahi kyale su wuta za a kasu baddalu wa gayyaru bayan ka bar duniya abin da ka faɗa ba yi suka yi ba sun canja annabi muhammadu Allah ya ce a kai su wuta annabi yana kira amma wuta za a kai su saboda duk mutane sai riga sun bar sunnan annabi to ka san ka bar sunna ga yadda ake ji wannan malaman da suka nuna mana Allah suka nuna mana annabi ka karbi lazimi ka karbi zikirin juma'a ka karbi wazifa ka je ka nemi matar mutum ka karbi shehu tijani cewa ko ta ba kake sha kamar tarbina Allah ya isa isa duk wanda ya rike tarbinsa yana shan taba to yanzu taban ake sha kuma ana jin tarbin shehu tijani in ka taba zina shehu tijani ce bar tarbina baya son munafiki baya son annabi ne abin da shehu tijani ya hana ya kai saba'in kuma duk abin da ya sana mun auna abin da Allah ya hana ne to yanzu abin da shehun ya faɗa ba a yi abin da ya hana ake yi kuma a ce shi ake bi Sai ina, ba zai yi ba ana zinace zinace ana abin banza ku zo kuna neman yan matan mutane wai ka ce kai ba tujjani ne ka rike tarbin shehu tujjani kana lazamin safe astaghfirullah ya dari salatul fati dari la ilaha illallah ya dari ka taba matar mutum anya kai dan dariƙa ne kuwa amma na shedan ba na shehu tijani ba shehu tijani bai yadda da zina ba ai kana zikiri kana lazimi mutane suna azumi kana shan ruwa wai ka ce shehu tijani kake bi shehu tijani akan azumin rediyo garin ma bari yayi da kyar aka lallabe shi ya dawo ya ce to ba zai wannan azumin ba dole aka hakura sai ya gani yake dauka sai ya gani yake bari har ma jiran sa kan haka suka tafi amma yanzu ko azumin ma su fitin kun bari mutum yana cin abinci in ka tambaye wai ya ce yi kaza kaza ne anya kuwa ka zo ba wani sufan kirki ba wani alama na batujja ne ka sa rawa ne ka yi hula ka sa tarbi an zo in an duba yaran da yaran kirista ba bambanci kuma a dawo a ce shehu tijani in kana bin shehu tijani ba ka da kunya shehu tijani duk mai binsa mai kunya ne duk mai bin shehu tijani mutumin kirki ne duk mai bin shehu tijani mai tawari'u ne mai kankar da kai ne shehu tijani baya neman na banza na kirki yake nema mutanen kirki shine mutanensa kuma kai ba alaman kirkin kuma ka ce shehu kake bi ta ina ba sai ka san littafi ba dole sai ka bar abin da kake na girman kai ka zo ka san duratul karida ya kuntatul karida kashaful hijab ne shehu suka rajo rayabul niqab ala kashaful hijab ibadatul ahmadiyya fi sa'adatul sarmadiyya zabdatul zabdatul karida sannan muryatul murini sannan buguyatul mustafidi rawrul muhibbul fani uwa uba ka fada jami'u littafin shehu tijani a nan ne zaka san waye ne shehu tijani a nan zaka san kudubul makatum wanda duk walin duniya ba walin da ya isa ya dauki haske daga annabi dole sai an dawo gun shehu tijani shehu tijani shi zai tafki haske ya raba wali dubu ɗari da dubu ahirin da dubu hudu duk kuɗuban su zo suna tsotsa a gunsa sannan ya ba su a nan za ka san waye kuɗi amma kana zaune kuna wutar jani ba ne ni ba tijjani hanya kuwa a garin ku ba ai baka sani ba yi a nan ne za a ga cewa shehu tijjani rana ne yana can yana nan yana nan yana can duk lokacin da ɗan ɗariƙansa ya zo a kabari ma an zo shehu tijjani annabi ne ya zai masa wakili ga al'ummarsa a nan duniya kuma duk mutumin da ya gani sau ɗaya da ganin imani inda ya ga shehu tijjani kai ɗan aljanna ne wanda ya gan ka dan aljanna ne wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya gan shi wannan babban malamin za mu bi mu bar shaidanci ku zo gurin malamai in kana bin shehu tijjani ka sa littafi in ka karanta a littafi ka yi ilimi amma ka ba ilimi kuma a dinga rigima da kai mai amfaninsa ai a nan yankin da karkarar nan bai kamata mu samu jahili ba a ce kowa ya san shehu a ce ka san shehu tijani in ya gagara mu kai ka san shehu ibrahim in hakan ma ya gagara mu kai ka san shehu jibri ba zulma arifi wanda ya san Allah Allah ya san ka je ka san shehu jibri ba jibri ma zulma arifi wajatuhu shawatu kullu karifin haka shehu ibrahim ya faɗa ya ce gibrima ya san allah ya ce tun da mun samu shehu gibrima ya ce duk duniya mun rasa almajiri mun ciri ba shehu ibrahim ya ce da na samu gibrima ɗaya a duniya ban samu kowa ba ya ce na ciri ba da duk duniya ce almajirai na ne ba shehu gibrima ya ce da na yi asara to a dawo da yawan gibrima ta yaya za ka san yawan gibrima kai da makarantar da ta saman sa zo ka san nawazil idariya littafin san da ka zo inda sannan mu za ga littafin jihazu na salatul fati ka je a nuna ma layi inda ka dinga biya nan za a gane waye ne shehu jibril kai baka karanta ba kai baka yi karatu ba babu ilimi babu na addini ba littafi sai girman kai rawanin tsiya sai taurin kai sai rayin kunya kuma ce ka san shehu jibril ma ba zai yi ba wahala za ka sha a lahira ganin sa ma zai baka wahala wanda suka san Allah sai wanda suka san Allah ka zo ku nemi ilimi fas'alu ahla zikri fas'alu ahla zikri in kuntum la idan ta'lamun ba ku sani ba Allah ya ce ku tambayi wanda suka sani mana in kuntum la ta'lamuna in ba ku sani ba sannan a nuna muku hanya to in babu wannan ko mutane da yawa za su bata cikin bata shi yasa aka gaya mana aka ce wal muslimuna karwa bayil imani kawai masu raunin masu imani allazina ya taqiduna wanda suke kudirewa fil awliya cikin waliyan Allah ba gashi annahum ya rurrura au yanfa'u ko waliyin Allah zai cuce ka au yanfa'una ko zai amfane ka bi zawatihim da zatin wannan waliyin wa yahalluna ma suna halatta abin da aka haramta musu wa yuharrimuna ko a haramta ma halallahu abin da Allah halatta ko ma zalika tare da wannan ma yuhaddisuna bidiyan aziman suna zantar da bidiya babba ma anzalallahu biya da abin da Allah zage min sullani na hujja wa yaj'aluna tilkal bidiyo sai su sanya wannan bidiyan durukan lihawul layi sai su jayi ne ta barkin wannan mutanen al'auliya wa nawali wa yazamuna suna riyawa annaha munjiyatun ai in sun bi wannan layin waliyan sun tsira wa in kana mukalifatul li shari'a ko da sun saba wa shari'a wa yasibuna annahum ala shay sai da zama shi cewa su suna kan wani abu ala innahum al-kadibuna masu bin wannan waliyan ƙarya suke masu ƙarya ne maƙaryata ne ba wani wuce suna kan ƙarya sun ɗauka suna kan ƙarya ba to ga nan yanzu ga abin a rubuce imamu dini ai dai kun gani ko to ga yi a gaban ka kana kallo kai da kake jan mutane ai ka gani ka duba dai ka karanta sawi za ka gani to mu je gaba kaɗan na فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون da wallau idan sun juya faƙulu ku gaya musu an tumka su lahu ma garin ishahadu ku shaida bi an na cewa mu musulmi na min mun ga wani wahiduna mun dayanta Allah wannan gala wannan ta sauka lamma qala yahudu yayin da yahuda suka ce ibrahim yau ai addinin annabi ibrahim ma yahudanci wa nana ala dini mu muna kan addinin sa wa qalat nasara su ma nasara suka faɗi kazalika haka nam يا أهل الكتاب لم تهاتون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدي أفلا تعقلون يا أهل الكتاب يا مزوى الكتاب لما دم تهاجون كوكي جاهية تقاسمون كوكي رجما في إبراهيم شان النبي إبراهيم بزعمكم لدي وانكو أنه على دينكم نتوى نبي إبراهيم ينا كان أدينكم وما أنزل لدي توراة أي بعد أي زوجة توراة wal injila da linjila illa min ba'di sai bayan annabi Ibrahim ya koma ga Allah bi zamanin dawirin da zamani mai tsawo wa ba da hu bayan sa nuzulu ma aka sauke su haddasa da yahudu anan ne aka fara da addinin yahudanci wan nasarani da addinin nasaranci a bala tsakanin annabi Musa da annabi Ibrahim shekara dubu ne a bala shin yanzu a yeku ta haƙiluna ba za ku hankaltu ba bi budlani qawli wanda wannan ba sai canza can naku hantum ها كنتم هؤلاء ها كنتم هؤلاء هاجزتم فيما لكم به علم ha dan wannan litambihi ne antum ya ku mubtada ne ya haula ya ku wayannan wal kabar labari hajjatum in za ku yi jayayya ku yi jayayya fi malakum bihi ilmun cikin abin da kuke da sani a kansa min amr Musa ku yahudawa ku yi jayayya lamarin annabi Musa domin kuna da sani akan lamarin annabi Musa wa iza ku nazara ku yi jayayya kan sha'anin annabi Isa wa zamikum da riyawanku annakum cewa ku ala dinihuma akan addinin to falima فلم تهاجون فيما ليس لكم به علم falima to wai dan me yasa ne to hajjuna kuke jayayya shi ma laysa lakum bihi ilmu cikin abin da ba ku da sani min shani ibrahima daga shanin annabi ibrahima wallahu والله يعلم وأنتم لا wallahu تعلمون ya'lamu shanu Allah shi ne masani da shanin annabi ibrahim wa antum cewa ku la ta'lamuna ba ku ana sani ta'lamuna ba ku san sha'anin annabi Ibrahim ba qala ta'ala sai Allah ya faɗi wannan tabariyatun li Ibrahim dan ya kubutar da annabi Ibrahim ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ma kana Ibrahim shi ba annabi Ibrahim bai zama yahudiyan addinin sa ba addinin yahudanci bane bai yahudanci ba dan yahudancin ma bai faru ba sai a bayan barin sa duniya wala nasaraniya addinin sa ba nasaranci bane nasarancin ma bai faru ba sai bayan ya bar duniya tsakanin annabi Musa da annabi Ibrahim shekara dubu ne tsakanin annabi Musa da annabi Isa dubu da ɗari bakwai ne annabi Ibrahim da tsakanin annabi Isa shekara dubu biyu da ɗari bakwai ne walakin ولكن كان حنيفا مسلما walakin kana hanifan addinin sa hannabin ce ma'ilan alal adiyani kulluha ya gargada ga dukkanin addinai ila dinil qayyim ya karkata zuwa ga addini ila zuwa ga ya kusanci zuwa ga addini tsayayye mhm.
وما كان من kuma المشركين musulman addininsa musulunci ne mu wahi da na ɗayan ta Allah wa ma kana milal mushrikina baya daga cikin addininsa baya daga cikin masu tara Allah da wani mhm.
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا inna awlan nasa wanda suka fi cancanta ga annabi Ibrahim a haƙu wanda suka fi cancanta bi Ibrahim wanda za su ce su suna kan addinin annabi Ibrahim lillazi na tabahu wanda suka bi ne fi zamani a zamaninsa wa hadha annabi kuma da wannan annabi shine annabi Muhammadu صلى الله عليه وسلم li muwafaqatihi lahu saboda dacewa da abin da annabi ya zo ya dace da wanda annabi Ibrahim ya zo da shi fi aksara shari'i a mafi yawan shari'a wallazina amanu shine wanda suka bada gaskiya min ummati daga al'ummarsa ko musu dinnan allazina yambage su ne ya kamata an ya kulu su ce nanu ala dinihi mu muna kan addini Ib- annabi Ibrahim la antum ba ku ba mhm.
والله ولي المتقين والله ولي wallahu المؤمنين sana ubangiji walil mu'minin Allah yi ne majibancin mu'minin nasiruhum mai taimakon su wa hafizuhum mai kiyaye su wannan zana wannan ta sauka lamma da al yahud yayin da yahuda yi wa irayi ma'azu da huzaifa wa amaru ila dinihim izuwa ga addinin su wadda da'ifa ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما wadda يشعرون da hakika sun yi buri da'ifa wasu jama'a min ahlil kitabi daga mazawa littafi lau yurilluna kum da dai za su bar da kun wa ma yuriduna amma ba kowa za su batar ba illa an guzawum sai dai kawunan li'anna ismu idlalihim domin zunubin batan su alaihim a gare su wal mu'minuna mu'mine la yadiuna hum bi ba za su biye musu ba cikin abin da suke so wa ma shi'uruna amma ba su ana sani ba bidhalika akan haka mhm.
يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم يا تشهدون
أهل الكتاب يا مذوى الكتاب لما دم يزا تقرون بآيات الله kuke kafircewa ayoyin Allah shine alqur'ani almustamilu ala na'ati muhammadin صلى الله عليه وسلم wanda ya taro kamannin wannan annabi namu wa antum alhali cewa ku tajaduna kun shaida ta alamuna kun ana sani annahu wa kun cewa shine gaskiya يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم يا تعلمون
أهل الكتاب يا كما زوال الكتاب لما دم يزا تلبسونا تقلدون الحق كوكي تودا يغسيا بالباطل da ƙarya bi tarihi da rinkidarwa wata zawini nan ne ko wata zawiri kuma da wato ƙawatawa shine da rinkidarwa su juya ƙaryar su canja ta aikin da suke yi kenan wa taqdimuna al-haqqa kuna boye gaskiya ai na to nabi kamannin wannan annabi namu wa antum alhali cewa ku ta'lamuna kun ana sani annahu waqon cewa annabi gaskiya ne Mhm.
وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا عاشره لعلهم يرجعون وقال طائفة wasu jama'a suka faɗa min ahlil kitabi daga mazuwa littafi al yahudi yahuda suka faɗa libarim ga yayin suka ce yanzu yanda za ni aminu billazi unzila ala allazina amanu abin da suke nufi da wannan yahudawa ne suka tare kamar su ɗari suka ce ku zo mu haɗa miki to ya za a yi kamar su ɗari nan su zo su ce sun ba da gaskiya da annabi da safe suna gurin annabi da rana suna gurin annabi da yamma suna gurin annabi idan sun taru sun yi yawa lokaci ɗaya zai su ce kai su wannan abun fa ba haka bane su tayi su watse to in sun tayi watsewa har da na gurin annabin za su jawo su tafi ka ji wani wayo ru za su zo su zauna kawai masu yi da gaskiya ai su ma sun ba da gaskiya sun ba da gaskiya to ran da kuma suka tayi za su karkade annabin sai su kira musulmi su ce kun ga mun bar addinin nan ko to kuma ku zo ku bari a dalilin zaman nasu in tayi tafiya su janye su tayi da na gaban annabi yanzu kun fahimci magana kafin mu zo karatu to ja za su gane nan gaba na وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وقال zai faɗa da wata wasu jama'a min ahlil kitabi sune yahudawa libalim ga yayin suka ce aminu ku zo mu ba da gaskiya billazi unzila ala allazina amanu da wannan abin da aka ba da gaskiya da wanda suka bil unzila aka saukar ala allazina amanu ga wanda suka ba da gaskiya ka san yi ba yahude fa baya san addinin mu fa maimakon su ce ku zo mu ba da gaskiya da alkur'ani wai ku zo mu ba da gaskiya da abin da aka saukar wa wanda suka ba da gaskiya ko qur'ani ba sa kama to ku zo in muka ba da gaskiya da alkur'ani to ba za su faɗa haka ba ku zo mu ba da gaskiya da abin da aka saukar wa wanda suka ba da gaskiya shine alkur'ani waja nihir a farkon wuni wakuru akirahu idan suka dade suka dade daga yamma sai su ce sun kafirce la'allahum ba da banza ba almu'minuna su mu'minan yarji'una ko sa dawo an dini su ma su bar addinin nasu iz yaquluna yayin da za su ce ma raja haulai ai ba komai ne dawo da wayannan ba ba da dukulihim bi bayi gan wa hum ulizina ga ma abota ilimi illa li ilmihim sai dai da sanin su cewa wai koda ba su ga wani abu ba a ciki wa qalu ayran mm.
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم sai daga baya ma suka ce wala tuminu su ba za su ba da gaskiya da kowa ba ta ku kada ku gaskata illa liman lam din za'ida ne illa man tabi addini sai dai wanda suka ba addinin yahuda in mutum ba addinin yahuda yake ba kar su yadda da shi qala ta'ala sai Allah ya ce قل إن الهدى هدى الله أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم أو يهاتوكم عند ربكم da ya musu lahum da su ya Muhammad Allah ne faɗa ce annabi ka gaya musu ka ce hiriya ba ba ta su bane innal huda ita hiriya hudan la hiriya ce ta Allah allazi wal islam ne musulunci wa ma adahu duk addinin da yawa ne shi musulunci da lalun bata ne wani jumlatu wannan jumla itirarin bijirewa ne a cikin sa an din na ma'ana bi an yuta a duk wai me yasa aka ba wani misali ma wai me yasa aka dauka aka ba wani misalin abin da aka ba ka hasada ne من الكتاب لا للتاج والهجمة ده هجمة ولا بلايل ده فللا وادن مفعول ne na tumi wal mustasna minhu kaga to wannan ahadin da gaba da kaddama alayhi al mustasna an gabatar da abin da wal ma'ana la taqurru kada ku tabbatar bi anna ahadin biyu ta zalika a ce an ba wani haka illa liman ba sai wanda ya ba addinin ku na'am au yuhaju أو يهاتوكم عند au ربكم bi an yuhaju ko kuma su yi jayayya da ku al mu'minuna kun mu'minin ya galibu kuma su rinjaye ku inda rabbikum agun ubangijin ku yau mai kiyama da ranar gobe kiyama li'annakum cewa ko a sahu dinan ku ne mafi ingancin addini wa fi qira'ati ka karanta da an dana bi hamzata tawbiqu ai ita yi ahadin da ka faɗa misluhu misalin sa ai ta qurruna qala ta'ala قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء wal ya musu illa lafadan da kaga an nafta da manzanci da addini da shari'a Allah ya ce da Yahuda ba fa ku za ku raba ba su Yahuda ba sun dage ba za so su ce wai an ba wa annabi annabtan da baya cikin su ya za a yi wani ya zama annabi ba cikin su ba su ba su yarda ba kurin Allah ya canja addini kuma da aka ba annabi ba sa so sai dai addini ya zama nasu sai Allah ya magana ya ce wa annal farila bi yadillahi to addini da annabta ba hannun Allah yake ba Allah yake kayana ne na raba na ba wanda na so na baiwa
محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله
Ban- banda rigima kai da aka halice ka wai baka yarda da abin da Allah ya yi ba Allah ya ce wa wa- wa- wa- wa- inna قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء Allah musu inna la falala wannan falala yana hannun Allah Allah ne mai abin fa yuji man ya shawo eh Allah ne zai ba wanda yake so fa fa- fa min aina lakum to ina kuke da wannan annahu la yuta hadin misla wai mu ai ba taba ba ku wani abu da ba taba ba wani wani abu wanda aka ba su Allah ya ji abin yana hannun Allah wallahu wasi'un Allah mai mai lokacin falala kadirul falali alimu masani biman huwa alahu da wanda ya cancanci ya ba ba wanda ya cancanta Allah ya ba sai annabi Muhammad
يقتص برحمته من يشاء yana keɓar rahamansa ga wanda yake so a ƙarshen zamani Allah ya ba annabawansa Allah ya dunkule abin guri ɗaya duk duniya gaba ɗaya Allah ya baiwa
محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله
kan da su biramati man ya sha Allah ya keɓi rahamansa ya ba wanda ya so biramati man ya sha shine annabin Allah wallahu zulfari Allah والله ذو الفضل Allah ma العظيم abokin falala ne babba abin da ya sa aka ce falala babba don ku gane abin ne da farko su an ba su a taura to ana nana na an ba annabi ibrahim littattafansa da aka bayi da taura ya zo shari'a da yawa na cikin at- a littafin annabi ibrahim a tauran ya sassoke wasu daga ciki gaba ɗaya wasu a taura ya nisance su sai aka ba da linjila da aka ba da linjila ya nisance wasu daga cikin ataura to ana nan ana nan annabawa a ba su wannan an ba su annabi ya kai dubu takwas annabawa to yi ne da abin ya zo ƙarhe ka san daɗi yana ƙarhe sai Allah ya ɗauki littafin da ba irinsa wanda littafi ɗaya ne amma ya tara littafi ɗari da hudun gaba ɗaya Allah ya ba annabi Muhammad bayan nan duk mu'jizan da aka ba wa annabawan aka kawo mu'jiza ɗaya wanda ya danne na annabawan duka aka ba wa annabi Muhammad ga tsagewan wata shi kadai ma ya danne duka bayan nan ga alqur'ani Allah ya dauka ya baiwa annabin bayan Allah ya yi wannan ha ila yau ya ce to shine shugaban annabawan ma gaba daya kuma shi ne shugaban manzannin kuma daga shi an ribe ba kofa wannan abin ya kulle wa yahudawa kai da da wani za su zare aka ce daga yi kyauri an kulle shi ne na ƙarye kuma shi ne mai dudduka Allah ya baya annabi komai bayan an yi wannan kuma duk abu mai wahala da aka bayar a da sai Allah ya sassauta wa al'ummarsa abin da kuka yi mantuwa ko abin da kuka yi rayin sani Allah ya ce duk mun bar muku shi aka daule lailatul qadari aka baye aka daule marana aka bashi al'umman su ga gajeren kwana sai yawan lada sannan kuma bayan nan shi Allah ya ba ceto to wannan abin da ya tari ya tari ya yawa yahuda suka rasa yadda za su yi Allah ya ce wallahu zul fadlil azim duk abin da aka dunkule aka ba annabawan duka gaba ɗaya kaman ka sa teku ne ka ɗauke ruwa ko bi ka bari haka Allah ya baiwa annabi to wannan shine yake bata musu rai wallahu zul falal Allah ma abocin falala ne azimu mai girma yawan falalan kuma ka dauka aka ba annabin mu to mu gode wa Allah Allah ya bada lada to jama'a sai a duba a rage fatiha ko kadan ne sai ni fatiha tun da biyar ta kusa bismillahir rahmanir rahim uku uku da fatiha da salatul fatiha
آمين آمين آمين